أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتنا وأن اللتافي نقيبة القرائي insha Allah za mu ɗora daga inda muka kwana. A idan ba mu manta ba a karatunmu da ya gabata mun baro abin da ya faru a yakin badar, badar ɗin kuma kubura, babbar badar, saboda akwai badar babba akwai karama. To babban yakin badar wanda aka yi shi shekara ta biyu bayan hijira a sha bakwai ga watan Ramadan. To bayan an yi yakin badar abu ne sananne dai mun ji yadda aka kakkashe manya-manyan kafirai na makka manya-manyan kafirai na makka har abu jahalin shi ma a wannan yakin aka kashe shi saboda haka kafiran makka sai da suka shekara guda suna zaman makoki sai da suka yi shekara guda cir suna zaman makoki saboda sai da zama duk wanda yake makka to wannan yakin ya shafe shi in ba kashe babansa ba an kashe wani ɗan uwansa duka sai da shafe su saboda haka yadda suka shekara guda suna zaman makoki suna neman taimakon ƙabilun duniya ta kowane fanni ya za a yi su iya ɗaukar fansa akan abin da ya faru da su a yakin badar a yakin badar babba to yanzu kuma za mu tashi magana ne akan yakin uhudu shi yakin uhudu yana da alaka da yakin badar saboda kafirai sun yi iyayensu ne wai don su ɗauki fansa a kan abin da musulmi suka musu a yakin badar shi yasa suka shekara guda suna zaman makoki kafin nan suka shirya da shekara ta dawo shekara ta uku bayan hijira kaga shekara guda kenan da yin yakin badar a watan shawwal shekara ta uku bayan hijira suka gangamo suka haɗo suka taho yakin uhudu to saboda haka yakin Uhud yana da alaka da yakin Badar saboda shine kamar alwashin da kafiran duniya suka ci cewa sai sun ɗauki fansa akan abin da musulunci ya musu to wannan shine inda za mu shiga shi a wannan yaki na Uhudu abin da ya sake ce masa yakin Uhudu dutsi ne Uhudu ya dutsi ne Uhudu a Madina shine lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ɗora wasu akan dutse ya ce musu to ku kar ku sauka akan wannan dutse ko me zai faru kar ku sauka da Allah ya kaddara wasu he sun yi shahada da suka ga an ci nasara lokaci guda an kashe wa kafirai kusan tashi ɗaya kafirai an kashe musu wajen mutane goma sha bakwai saboda haka suke ganin kamar yaƙi ya ƙare suka sauko daga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora su ya shirya su ta wannan gurin kuma aka shigo kuma aka zo aka karya su aka kakkashe musulmai a kakkashe musulmai to shine zamu shiga Sheikh Yusuf Annabani yace summa ja'u muharibina lahu fi Uhudin haisu haijatil haisu hajatil haija'u summa ja'u sannan kafiran Makka ko kace kafirai suka zo ja'u suka zo muharibina lahu wai za su yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam fi Uhudin a cikin yakin Uhudu mana a wajen dutsen Uhudu haisu lokacin da alhaija'u yaki hajat ta motsa eh wanda yake da bugu na gina mana gida summa ja'u wannan alhanzar ba a jikin wau take ba ita ma alhanza ce mai zaman kanta ta jawo wanda yake da bugun mana gida gyara ja'u alhanzar mai zaman kanta ne ba a hada take da wau ba summa ja'u sannan sai kafirai suka zo muharibina lahu wai za su yaki annabi fi uhudin a yakin uhudu haisu a nan ne badar hajjatul hija'u yaƙi ya motsa saddahum ayyasan zamatan alamatuhum salamin hadumuhum waddima'u saddahum ayyasad matin alamatuhum salamin hadumuhum waddima'u ayyusad matin wani irin bugu ne alamatuhum eh saddahum ayyusad matin ayyusa da mace wani irin bugu ne saddahum ya tsara wannan kafiran alamatin wanda wannan bugun ya yi musu raɗaɗi sala min hadumu'uhum wa dima'u sala min hadumu'uhum wanda hawayensu ya zuba min ha saboda wannan bugu waddima'u kuma jinanansu ma ya zuba saboda wannan bugun shine dai abin da ya faru a yakin badar shine ayyu sadmatin wani irin bugu ne saddahum ya tsare su alamatuhum kuma wannan bugun yayi matakar yi musu radadi salamin hadumu uhum waddima'u wanda hawayensu da jininsu sai da ya zuba saboda wannan bugun alhaqallahu bil qalibi wa ahlihi utatan minhum ana halliwa'u lokacin da suka zo wajen yakin Uhudun nan alhaqallahu sai Allah ya haɗa su bil kalibi da wannan rijiya ta badar ɗin. Kamar da muka karanta dai cewa waɗannan gawarwakin an jajjefa su a ciki. To alhaƙallahu bil kalibi sai Allah ya haɗa su da wannan rijiyar. Wa ahalihi ya haɗa su da mutanen wannan rijiyar, ma'ana su ma aka kakkashe su. Kamar yadda aka yi waɗancan kafirai aka jajjefa su a cikin rijiya. Utatan waɗannan kangararrun kafiran minhum daga cikinsu, ana halliwa'u, halliwa'u rike tuta ana ha sai da gagare su, da aka zo yakin Uhudu. Tuta sai da aka rasa, tutar yakin su sai da aka rasa ne rikewa, sau tsabar bala'i. Shine alhakan lahu sai Allah ya haɗa su bil kalibi da rijiya wa ahali da ma'abota rijiya utatan. Su ne dai waɗannan kangararin kafaran minhum daga cikinsu, ana halliwa'u wanda rike tuta sai da gagare su. فأراهم كسر به حسر الجبر وكفض به لنا استعلاؤه فأراهم كسر كسر كري ورياكي فأراهم سيبجرو مسو حسر الجبر وند موكما الجبر أولاوا ko gyarawa hasala ya tabbata gare mu su karaya ta zo musu mu ko muka samu ɗorawa shine fa'arahum kasrun karaya sai ta zo musu ta yaƙi bihi da wannan karyewan da suka yi hasarar jabru ɗorawa ya tabbata gare mu wa kafudun da kuma wannan ƙasƙancin da suka samu bihi mu kuma da wannan ƙasƙancin ne da suka fuskanta isti'la'u ɗaukaka lana ta tabbata gare mu a wannan yaƙin ne na uhudu yace summa lamma arada rabbuka an ya tiyahu min junudihi shuhada'u summa sannan bayan an yaƙi bugun farko an kashe musu kusan mutum goma sha bakwai lokaci guda zuwa ɗaya an karya su summa sannan bayan an yi haka kenan lamma arada rabbuka lokacin da ubangijin ka yaso an ya ciyahu an ya ciyahu shuhada'u shahidai su zo masa min junudihi daga rundunar annabi khalaful mustafa to sai suka saba wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bi tarki makanin da burin wannan guri da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tsari ya tsaye da su minhu ja'at kailul idamin wara'u to wannan gurin da suka bari ne khailul ida dawaki na makiya ja'at sai suka zo ga sahabbai min wara'u ta baya lokacin da Allah ya so ya zartar da abin da zai so cewa wasu sai sun bar duniya mutanen da Allah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya dora kan dutse ya ce kasu sako da suka ga bugu daya an ragargaje kafirai kawai sai suka sako sakko wanda suka yi to ta nan kuma duk aka hau aka zo aka karya su shine summa sannan lamma arada rabbuka lokacin da ubangijin ka ya so an ya ce hu shuhada'u shahidai su zo masa min junudihi daga rundunar annabi khalaful mustafa to sai sahabbai suka saba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bi tarki makanin minhu da barin wannan guri da ya ajiye su kailul ida dawakin makiya ja'a sai suka zo min wara'u ta baya faqada man qada shahidan wala hilata tunja min ma yasuqul qada'u to saboda Yusuf na bahani shi sufi ne a cikin tsari na tafiyar sufaye kuma tsakanin sufaye da sahabbai girmamawa ne saboda haka duk inda wani abu ya zo to kai nema wa sahabbai za ka yi mafita. Faƙaba man ƙaba shahidan. Eh, faƙaba man ƙaba shahidan. Faƙaba man ƙaba. Faƙaba man ƙaba wanda zai yi wa Fati ya koma zuwa ga Allah faƙaba sai yi wa Fati. Shahidan halin kasancewarsa shahidi. anan kuma dai aka shigo wanda Allah zai dauki kwanan sai dauki kwanan sa shine faqaba man qaba wanda Allah zai karbi ransa ya karbi ransa shahidan halin kasancewarsa shahidi wala hilata babu wata dabara tunji tunji da za ta tserar da mutum mimma ya su qada'u da abin da kaddarar Allah ta koro da abin da Allah yayi to babu wata dabara da za ta tsara mutum a kansa Allah ya kaddara cewa za su tafi lahira ne su je wajen Allah shi yasa suka saba ma aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa ce maka wala hilata babu wata dabara tunji da za ta tserar da mutum mimma daga abin da alqaba'u kaddara Allah ya suko ta koro shi zuwa gabawa wahala sabru lin nabiyyi wa qad shadda alaihi bi sa'idaihi albala'u wahala sabru da abin da zai faru nan ya faru aka zo aka kakkashe sahabbai da yawa wahala sabru sai hakuri yayi yayi kyau ya dadada lin nabi ga annabi mana sai annabi ya juriya sai hakuri wa qad shadda al bala'u haqiqa balaki ya tsananta balaki ya tsananta alaihi ga maiki sallallahu alaihi wasallam bisa'idaihi da damatsunsa guda biyu shine bisa'idaihi da damatsunsa mana aka kashe hamza shine bisa'idaihi sa'idaihi yace kasar alqawmi minhu ihda sanaya fazaka husnuha wa zada sana'u kasar alqawmu su waɗannan mutanen da aka yi yakin badar da su kafirai kasar alqawmu su waɗannan mutanen sun karya minhu ihda sanaya ɗaya daga cikin haƙwaran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na gaba su ne sanaya ɗaya daga cikin haƙwaransa na gaba suka karya masa wannan yakin fazaka husnuha to da aka karya wannan haƙorin fazaka husuna sai kyan wannan haƙorin ya ƙaru waza da sana'u kuma yabo ma ga wannan haƙorin sai ya waita wannan haƙorin shine yake walƙiya wanda na lokacin da aka karya shi yake walƙiya shine wanda na Aisha tana dinki allura ta faɗi da daddare ta kasa gani yana zuwa yana yin magana yana Aisha me kike nema buɗe wannan bakin da wushiriyar nan ta haske sai ta ga wannan allurar saboda haka wannan haƙorin ne da aka karya da a karya shi sai zamto yana haske ya fi kyau ma bisa yadda yake da duk mutumin da ka sani in haƙorin sai faɗi to yana ba shi matsala ne amma ban da annabi sallallahu alaihi wasallam shine kasar alqaumu sai mutanen nan suka karya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ihdas sanaya ɗaya daga cikin haƙwaransa na gaba fazaka husnuha to da aka karya kuma sai can ma haƙorin ya ƙaru waza da sana'u kuma yabansa ma ya ƙaru hashamu fihi baydatid dir'i hatta damiyat minhu jabhatun bayba'u hashamu fihi baybatid dir'i hashamu kuma kafaran nan kuma du a wannan yakin ne bayan sun karya masa hakorin sa guda daya baybatud dir'i karfan nan da yake jikin sulken sa na yaki shine baybatud dir'i karfan da ke jikin sulken sa na yaki hashamu fihi sai kafaran nan suka karya wannan karfa hatta damiyat minhu jabhatun garra'u jabhatun goshinsa bai ba'u wanda yake mai tsananin haske hatta daniyat har sai da ya jini minhu saboda wannan karya wannan sulken nasa da suka yi hular kwano da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sa da suka jefo abu suka fasa ta sai hular ta karye sai karfan ya shiga cikin goshinsa wanda sai da aka zo aka kama da karfi aka cire wannan wannan karfan da ya shiga goshinsa wanda sahabin da ya cire wannan karfan sai da haƙorinsa guda ɗaya shi ma ya fita saboda da haƙori wani daga cikin sahabbai na manta sunansa na manta sunan sahabin ya kama da haƙorinsa ya kama da ƙarfi da ƙyar ya zara wannan hular kwanan da ta fashe ta shiga jikin goshin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zare annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a addu'ar da annabi ya masa shikenan haka ya rayu haka ya haka ya gama rayuwarsa bai tsufa ba kullum in ka ganshi kamar yaro karami kuma kullum in ka ganshi fes fes da shi kamar ya fito a wanka tun lokacin da ya cire wannan abin wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ba shi tukuici tukuicin da aka ba shi haka ya rayu bai tsufa ba kullum in ka ganshi kamar yaro karami a yadda yake bai ƙara tsufa ba kuma kullum in ka ganshi za ka shi fes fes da shi kamar ya fito a wanka sunan sahabin na manta so shine kasaral qaumu minhu idan sanaya waɗannan wannan hashamu fihi sun karya baidatul dir'i karfan da ke jikin sirkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hatta damiyat minhu jabhatul bayda'u har wannan goshin nasa ne haske yayi da jini wa maza hamzatun shahidan fajallal kadib fina wa ukrisil qudaba'u wa maza hamzatan hamzatun to a wannan yakin ne fa wa maza hamzatun sai di hamza wa maza ya tafi shahidan halin kasancewarsa shahidi a wannan yakin ne sayyidina hamza radiyallahu ta'ala anhu ya shahada shine sayyidu shuhada shine hamzatun sayyidi hamza wa maza a wannan yakin ne ya tafi shahidan halin kasancewarsa shahidi fajallal khatubu al'amari sai ya girmama da mutuwar hamza shine fajallal khatubu fina sai al'amari ya girmama a cikin mu wa ukrisal khutba'u aka baibantar da masu yin huduba duk wanda zai yi huduba ya faɗi wani abu sai ya rasa ma me zai faɗa shine wa ukrisa sai aka baibantar da khutba'u masu yin huduba mana mutuwar hamza ta sa mutane sun gigice sun ma rasa ma me za su faɗa wani abin man ana kururuwar sa to watakila karami ne amma akwai babban abin da in ya faru ma sai a zauna ma an yi zaman kuda kowa ya kasa cewa kowa komai a zauna a yi shiru to shine ukrisal khutba'u aini ya biki ala shahidi abiliya ala dima'an wa qalla min nilbuka'u aini ya biki yake idaniya ta ki kuka ala shahidi a bisa wannan shahidi abiliya abiya ala wanda ake kiransa abiya ala shine hamza dima'an kuma kukan da zaki fa ba kuka na hawa ba dima'an ki kuka irin na jini wa qalla min nilbuka'u wa qalla min nilbuka'u albuka'u kuka na jinin ma wa kalla ni yayi kaɗan gare ni abin da aka wa sayyidina Hamza ba wai ne kuka da ido na ba ko kukan jini zan yayi kaɗan akan abin da aka wa sayyidina Hamza shine ainiya biki ala shahidan yake idaliya ta ce kuka bisa abin da ya faru da wannan shahidi abiya ala wanda ake kiransa abiya ala shine sayyidina Hamza dima'an ke kuka irin na jini wa qalla min nil buka'u kai kukan jinin ma yayi kadan akan abin da aka wa sayyidina Hamza aini da biki wa asidini faqad ilastibari wa azza min nil azau aini ya biki yake idaniya ta ki kuka wa asidini ki taimake ni faqad ilastibari hakika an karar da hakurina hakurina ya kare faqad hakika tilas ibari an karar da haƙurina wa azzamin nil aza'u al'aza'u haƙurƙurtar da juna wa azzamin ni ya gagare ni ni kan ba haƙurin da za a bani na yadda ko da an ba haƙurin ni fa ban fai haƙuri ba shine wa azzamin nil aza'u al'aza'u haƙurƙurtarwa ce ai haƙuri Allah ne ya kawo ai ka san lokaci ne kowa lokacin sa ya tafi to wa azzamin ni fa wannan abin yayi wahala gare ni don ko an ba haƙurin ni fa ba haƙurin zan yi ba Allahu akbar aini da biki alaihi fahalul quraishin jalla qadaran fa jalla fihi risau aini da biki yake idaniya take kuka alaihi da sayyidina hamza fahalul quraishin wanda shine jarimi sadauki na cikin quraishawa jalla qadaran ya girmama wajen daraja fa jalla fihi risau ar-risau ta'ziya fa jalla ta girmama fiye a cikin lamarin Hamza a ce gashi ana ta'aziyar Hamza to wannan ta'aziya ta girmama eh shine ainiya biki yake idan ne take kuka alaihi ga Hamza fahla uraishi shine jarimi ko kace sadauki ko kace ingarama na Qurayshawa jalla kadaran wanda ya girmama wajen daraja fajalla fihi risau ar-risau yin ta'ziya fajalla fihi ta girmama a cikin lamarin Hamza amma asali abin da ake nufi da arrisau shine marsiya waƙar da za a yi wa mutum bayan ya rasu da wasu abubuwa da za a faɗa na kyawawan halayensa shi yake cewa marsiya marsiya yau daga arrisau nan marsiya ne shine kamar waƙa da za a yi wa mutum a faɗi kyawawan halayensa da jimamin rashinsa da abubuwan da aka rasa saboda barinsa duniya to shine risau qataluhu bi qaumihim yawma badarin wa bi shif'in min na'lihi hum bawa'u qataluhu su waɗannan kafirai da aka zo yakin Uhud da su daman tun kafin a zo yakin daman su sayyidina Hamza shine karan barasu shi suke so kawai su kashe qataluhu sun kashe su ne sun kashe sayyidina Hamza ne bi qaumihim saboda mutanen da sayyidina Hamza ya kashe nasu yawan badar ranar yakin badar saboda da aka yi yakin badar sun ga ta'adin da sayyidina hamza radiyallahu ta'ala anhu ya musu saboda haka suka shirya cewa an zo yakin za su shirya wanda zai kashe shi wanda aka shirya zai kashe shi shi ba ma yakin zai ba kawai zai rika shiga ne kawai yana ta bin hamza duk inda hamza yana bin sa har ya samu damar da zai kashe shi to kataluhu sun kashe shi ne bi qaumihim saboda ya kashe musu mutanen su yawma badar ranar yakin badar sai ya ce wahum eh wahum sai ka ɗauko wannan hudu sai ka haɗa da wannan habafar wahum bawa'u su kafiran nan ba su daidai ba bishir in min na alihi da hancin takalmin hamza kawai dan ya kashe musu mutanensu a yakin badar su ce za su kashe shi to duk kafiran duniya in aka haɗa ba su kai ba su kai hancin takalmin hamza ba ba ma takalmin ba ba ma hamzan ba shine abin da shi Sheikh Yusuf Nabahani ya gaya maka wahum su kafirai bawa'u ba su daidai ba bishiz'in bishiz'in da hancin takalmi min na'alihi na silifas na Hamza a ce ga silifas ɗin Hamza to hancin takalminsa duk kafiran duniya aka haɗa su ba su kai ta yara sai za su kashe dan ya kashe musu wasu mutanen su wanda duk duniyan aka haɗa su ba su kai hancin takalminsa ba kai shehu Yusuf Nabahani fa an an bai sayyidina Hamza eh badalun salafihim ka hizabrin ka hizabrin darasir buluhushi min huddira'u badalun shi sayyidina Hamza wani irin sadauki ne salafihim da ya tumbi ya ja ya dake ya tsaya a cikin kafirai ka hizabrin kamar zaki wadda addira'u gurnani minhu na wannan zakin darra sirbul hushi ya tarwatsa garken namun daji sayyidina hamza sai ya zama kamar wani zaki a cikin su kuma suka zama sauran dabbobin daji shi yasa ce maka fadalun shi sayyidina hamza wani irin sadauki ne salafihim da ya tumbi a cikin kafirai kashi zabrin kamar zaki addira'u gurnani irin na zaki addira'u gurnani darra shine ya tarwatsa ko kace ya cutar da sirbal hushi garki na namun daji qatalathu bil bil qadri harbati abdin qatalathu min ba'd zakat dila'u qatalathu sai kace harbatu harbatu abdin wata guntuwar mashi ta wani bawa eh sai ka ce qatalathu ya kashe shi ne bil qadri harbatu abdin da wata guntuwar sandar wani bawa shine wahashi qatalathu ila'u shi kuma wanda ya kashe sayyidina hamza qatalathu ila'u sai giya ta kashe shi min ba'd zaka bayan haka shi wahashi asalinsa bawa ne lokacin da za a taho yakin uhudu aka ɗauke shi da zimmar cewa ya je ya kashe sayyidina hamza saboda haka dama aka ɗauko shi kuma a matsayinsa na bawa sai aka masa alkawarin cewa idan ya kashe sayyidina hamza to daga lokacin ya sami yanci saboda haka wannan kwaɗayin ya kashe sayyidina hamza shi ya sami yanci to wannan abin ya kai shi ga wannan aikin saboda haka wahashi ya zo shi daman irin mutanen nan ne wanda suka iya harbi suka iya jifa idan ya saita abu ya jefa baya kuskurewa sai ya samu to anan ne ya saita sayyidina hamza ya jefe shi da mashi lokacin da ya jefa sayyidina hamza da mashi sayyidina hamza ya gan shi ya biyo shi zai sare shi to a lokacin jini ya ɗauki sayyidina hamza saboda haka amma daga baya shi wahashin ya zo ya musulunta washi ya zo ya musulunta lokacin da aka yi fatahu makka kuma bayan ya musulunta akwai akawal akwai kauli da ya zo cewa shi ya kashe musailama kazzab lokacin da aka tashi yakin musailama bayan wafatin maki sallallahu alaihi wasallam daga cikin yakoka wanda suke mafi ban tsoro ga duniyar musulunci shine yakin musailama saboda lokacin musailama ya hada rundunar yaki mai yawa to wahashi shi ya kashe musailama kazzab ko kuma su biyu suka kashe saboda akwai kauli da cewa su bi suka kashe ko kuma shi ne ma ya kashe to ala ayyi halin dai washi ya ba da gudumawa mafi girma wajen yakar mutanen musulmatul kasa saboda haka washi ya musulunta amma saboda wannan abu da yayi mai girma na kashe sayyidina hamza duniyar musulunci take ta jimami shaki yusuf annabani yace lasta adari ma za a qulu walakin mali zaka alwahashi indi ri'au lastu adari yace ni fa ban san ma za a qulu me zan faɗa kan wahashi ba lastu adari ban san ma za a qulu me zan faɗa akan wahashi ba walakin sai dai fa yadda lamarin yake mali zalikal wahashi ri'au ma ri'au babu wani wanda zai kiyaye lizalikal wahashi ga wannan bawan Allah da ake kiransa washi in bi a gurina. Ni fa har yanzu ban daina jin raɗaɗin abin da washi yayi ba, duk da kuma gashi ya zo ya musulunta, saboda haka wallahu a'lamu. Shi yasa shi ma ce lasta adari ma za a kulu, ban san me zan faɗa a kansa ba. Ya kashe Sayyidina Hamza ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ji bakin ciki sosai kuma daga baya ya zo ya musulunta. Shi kuma duk wanda ya musulunta to jininsa ya kubuta. ya ce amma dai duk da haka ma ri'a'u babu wani mai kiyayewa lizalikal washi lizakal washi ga wannan washi indi a gurina shine dai abin da ya faɗa inna haza min al-ilahi ibtila'un wa min allahi hasan al-ibtila'u inna haza haƙiƙa wannan abin na kashe sayyidina hamza ko kuma na rushewar na karyewar yakin uhudu shine inna haza ibtila'un jarrabawa ne wanda yake da bugun gidan gida ya ƙara rufu'a ɗaya akan wal alaza ibtila'un alhanzu wannan rufu'ar biyu ne inna haza hakika wannan ibtila'un jarrabawa ce min Allah daga Allah wa min Allah yasulul ibtila'u eh wa min Allah daga Allah ne yasulul ibtila'u kyautata jarrabawa in Allah ya jarrabe ka to ka yadda ya jarrabe ka kuma ka karba ka hakuri wannan abin daga Allah ne ina tsammanin za mu tsaya a nan sai mu samu mu ɗora wallahu a'lam